sa ya bamu dama muka zauna a cikin wannan masallaci namu mai albarka masallacin da ake kiransa da masallacin Ibn Taymiyyah dake kan titin Sula Katagun a nan garin Azare inda muke karanta ko zamu fara karatu a cikin wato sabon littafi wanda muka sanya shi wato a yau mai suna a alamun sunna al-manshura fi aqidati da'ifa ko fi aqidati da'ifati abin nan fi aqidatil ahli astaghfirullah astaghfirullah wato fi aqidatil abin nan menene a'imma annajiyatil wato almansura wato sunan littafin kenan wanda mawallafin littafin ya wallafa shi mai suna Hafiz bin Ahmad bin Ali al-Hakami wato sunan mawallafin littafin kenan a'lamu sunna al-manshura li aqidati da'ifa annajiha al-mansura wato sunan littafin kenan wato alamomi na wato waɗansu wato jama'a waɗanda suke tsaraitattu waɗanda suke bin tafarkin wato ban sunansa wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa wato itikadi na waɗansu jama'a waɗanda suke wato tsayaratattu waɗanda suke kuma ababen wato taimaka shine sunan wato littafin tarjamar mawallafin littafin yake cewa huwa hafiz bin ahmad bin ali al-hakami sunansa kenan faqihun sannan shi faqihi ne wato yana da ilimin faqihu sannan adibun sannan adibi ne shi min ulama'il min ula min min ulama'il jezan yana daga cikin malaman wato jezan jezan innan suka ce wani abin nan ne ban sunansa ko suka ce min hijaz wato daga hijaz wani yanki ne daga cikin yankin wato kasashen wato saudiya in an ce hijaz shine abin da ya shafi wato makka da madina da jidda da kuma wato ban sunansa wato da'if shine ake kiransa wato hijaz yana nan garin nasu tsakanin hijaz da kuma wato yaman wuli da fi ƙaryacin salam an aike shi ne a wata ƙarya wata gari wanda ake kiransa assalam attabi'atul limadinatil limadinatil madayan wannan garin nasu ko kuma yana bin wato ban sunansa wani gari wanda ake kiransa wato madayan junubil jeminan junubil wato jezan shi wannan garin kuma yana arewaci ko yana kudancin wato jezan wane sha'a badawiyan sannan ya rayu wato a matsayinsa na mutumin wato ƙauye shine badawiyan yar ilganama yana kiwon dabbobi sun makara alƙur'ana sannan sai ya karanta alƙur'ani mai girma kana fi gayati zuka yana da kaifin wato hankali ko kuma kaifin abin da azzuka wato shine wato kaifin wato hankali wa sur'atul hibzi sannan kuma yana da saurin wato yana da saurin wato hadda wal fahami sannan kuma yana da saurin wato fahimta walamma balaga sadis ashara a lokacin da ya kai shekara goma sha shida bada'a ya dalibul ilm sai ya fara wato neman ilimi wa huwa yuwasilu ra'iyal ganami alhali a lokacin kuma yana sadar da neman ilimin nasa ne da kiwon mi wato dabbobi yace summa tafarra'a lid-darasati sannan kuma sai ya tattare ya koma ga baki ɗaya ya kama wato karatu fa zahara fadalhu ana cikin haka kuma sai falalarsa ko darajarsa wato sai ta bayyana wato a tsakanin mutane wa allafa kasiran ya wa'minana wa allafa wato kutuban wato ya wallafa wato littattafai dubi'a dubi'a aksaruha alami ala nafaqatil magafu da yawa daga cikin littattafan da ya wallafa su an ɗabba'a su wato an buga su kenan a bisa mi na faƙatil magafuwo a bisa wato ciyarwa na wannan abin gafara ɗin wanda ake roƙon Allah ya gafarta masa magafurin lahu wato a masa wato gafara shine jallat malik sa'ud bin abdul aziz wato wanda ya ɗauki nauyin wato buga wato littattafan nasa shine wato Malik Sa'ud bin Abdul Aziz ina ga ɗaya ne daga cikin manya-manyan wato sarakunan Saudiya waɗanda suka gabata shine ya ɗauki wato nauyin wato buga littattafan nasa wata walla niyabatan fi idaratil wato madarisit ta'lim daga baya kuma shi wannan Hafiz bin Ahmad bin Ali al-Hakami sai ya jibinci wato mataimakin wato idara in an ce idara shine administrative wato na makarantun wato ilimi wato na kasar wato ko kuma na yankin basami sai ya zamo shine kamar mataimakin shugaba summa ayyana mudiran lil lil ma'hadil ilmi sannan kuma daga baya sai aka ayyana shi a mazannin shine ma darakta wato na ma'ahad in an ce ma'ahad wato shine kamar institute wato ya zamo shine kamar wato wannan darakta na wannan institute wato na ilimi fiha a cikin wannan wato gari na wato bisama a wannan ya faru ne sanad al wa salasami'a wa arba wa saba'un wato shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da saba'in da hudu wato hijiriya wastamarra ila an tawaffa bi makka sai ya ci gaba da yin riƙin wannan matsayin har lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddari mutuwarsa wato a makka ya ce min kutubihi yana da almadabu'a wato littattafansa wanda wato aka buga kullu ha rasa'il dukkan yawanci littattafan nasa rasa'il ne wato ƙananan littattafai ne ba manya ba in an ce risala wato ƙaramin littafi wanda ba babba ba daga ciki dai akwai jauharatul wato farida fi aqida ya buga wannan littafin ko yayi wannan akwai kuma al-lu'lu'ul maknun fi ahwalil sanadil wal matun shi ma ya buga shi sannan ya buga wato ko ya wallafa littafi na gaba shine annurul fa'id fi ilmil fara'id wannan yayi shi ne a bisa ilmin wato gado sannan kuma yayi littafi na gaba shine salamul husul ila ilmil husul sannan ya sake yin wani littafi na gaba shine a alamus sunna almanshura wa huwa kitabuna haza wannan shine wato littafin namu ya yi littafi kuma al'usul fi manhajil usul shi ma wannan littafin wato ya yi shi a babin musali tawaffa rahimahullahu ta'ala fi samin ashara min sha'arar wato zilhijja ya rasu a ranar goma sha takwas ga watan wato zilhijja sana alif wa salasa mi'a wa saba'a wa saba'o shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da saba'in da bakwai wato hijiriya shine a lokacin wato ya rasu bi makkatal mukarrama ya mutu ne a maka wacce take mai karamci wa huwa fi rai'alu shababihi a lokacin da ya rasu kuma yana cikin farko-farkon mi samartakarsa wa kana kabaru wafatihi ala ahli wa asdiqaihi wa zumala'ihi shadida lokacin da aka samu labarin mutuwarsa labarin mutuwarsa ya zamo alami ahalihi a bisa iyalansa wa asdiqaihi da abokanansa wa zumala'ihi da abokanansa shi ma asdiqa da zumala dukka ma'anar su da sai dai la'alla zamil yana iya zamowa aboki wato na karatu a babin misali labarin mutuwarsa ya zame musu memi mai tsanani ya zame musu kuma musiba bihi qadiha wato wata masifa ce wacce ta zama wato qadiha wanda babu irinta wadan wato tsananinta rahimahullahu rahmatan wasi'a Allah madaukakin sarki ya masa rahama rahama wacce take wato mayalwace sai ya bude da muqaddama bayan yayi basmala sai ya ce alhamdulillahi allazi khalaqas samawati wal ard godiya ta tabbata ga Allah wanda ya halicci sammai da ƙasai waja'ala zulumati wan nur shine wanda ya sanya dufai na bata wan nur sannan kuma ya sanya wato haske wato na shari'a ata suna da yawa amma shirya guda nawa ce guda daya shine waje alaz zulumatu wan nur summa allazina kafaru bi rabbihim ya'dilu sannan waɗanda suke kafirai dangane da ubangijin su ya'diluna wato suna sanya masa kini wato kishiya shine ya'diluna huwa allazi khalaqakum min dinin Allah madaukakin sarki shine wanda ya halitta ku daga mi din wato tabo sun maƙada ajala sannan sai ya hukunta muku wato ajali lokacin da za ku mutu sai Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara wa bayi lokutan da mi da su mutu sai Allah ce wa ajalan musamma sannan sai ya sanya muku wani ajali musamma wanda idan ku mutun wanda za a tashe ku bayan shi wanda inda hu a wurinsa babu wanda ya san lokacin nan sai wa Allah lokacin da idan mutum ya mutu aka birne shi lokacin da zai sake tashi kuma a ranar tashin alkiyama babu wanda ya sani ni sai Allah shine wa ajalin musamman wato indahu summa antum summa antum tamtaruna sannan kuma sai kuka wayi gari kuna kokonto dangane da ranar da za a tashe ku wato ita ce ranar tashin alkiyama din wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardh wa fil ardi Allah wa huwa Allah shine Allah fis samawati a cikin sammai wa fil ardi kuma shine Allah wato a cikin karshe a cikin kasai ya alamu ya alamu sirrakum wa minane wa jaharakum Allah maɗaukakin sarki shine yake sanin sirrakun abin da kuke ɓoyewa wa jaharakun kuma shine yake sanin abin da kuke bayyanawa wa ya'lamu ma tak wa ya'lamu ma taktubun sannan Allah maɗaukakin sarki ya san abin da kuke mi ɓoyewa subhanahu wata'ala sai ya ce wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wadahu shi kadai ne la sharika lahu ba shi da abokin tarayya ahadun shi kadai ne samadun wanda ake nufata da bukata lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ba a haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad sannan wani kini ko abokin tarayya bai kasance wato tare da shi ba shi subhanahu wata'ala wa qalu takazallahu walada suna cewa Allah madaukakin sarki ya riki wato da subhana wato tsarki ya tabbata ga Allah Yahudawa suka ce Uzairu ɗan Allah, Nasara suka ce Isa ɗan Allah, mushirikan maka suka ce mala'iku ‘ya'yanwa Allah, sai Allah ce ballahu mafi samawati wal arad, bal al'amarin ba haka yake ba, lahu mafi samawati wal arad, abin da ke cikin sammai da ƙasa wato da ƙasai ga baki ɗaya nasa ne, kullun lahu ƙanituna, dukkansu masu bauta ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Badi'us samawati wal arad, Allah maɗaukakin sarki shi ne maƙaƙin sammai da kuma ƙasai, wa iza ƙada amran fa inna ma ya ƙuli da hukun fa ya kun. Duk lokacin da ya hukuntar da wani al'amari, yana faɗawa al'amarin ne kun kasance fa ya kunu wato sai ya kasance. Wa rabbuka ya kaliku ma ya sha, Ubangijinka yana halitta abin da yake so, subhanahu wa ta'ala, wa yakta sannan kuma yana zaɓen abin da yake so. Allah maɗaukakin sarki sai ya ce wa ma kana da humul kiyarat amma su kuma ba su da zaɓi ba su isa su zaɓi abin da mi suke so ba Allah maɗaukakin sarki shi ne kaɗai yake mi da zaɓi subhanallahi amma subhanallahi wa ta'ala amma ishirkuna tsarki ya tabbata ga Allah shine subhanallah wato tsarki ya tabbata ga Allah wa ta'ala sannan Allah ya ɗaukaka amma yi shirikuna dangane da abin da suke hada shi da shi wato wajen mi bauta su bana wa ta'ala. Allah maɗaukakin sarki ya ce mi, La yus'alu amma yaf'al, ba a tambayan Allah dangane da abin da yake aikatawa, wahum yus'aluna alhali su kuma wato ana tambayansu. Shi Allah ba za a tambaye shi don me yasa kai kaza ba, amma kuma shi Allah maɗaukakin sarki zai tambayi bayinsa don me yasa su kai kaza. ya ce wa ashadu anna sayyidina wa nabiyina muhammadan abduhu wa rasulu sannan ina shaidawa lalle shugabanmu sannan kuma annabinmu muhammad cewa abduhu bawansa ne wa rasuluhu sannan kuma manzansa ne arsalahu bil huda Allah madaukakin sarki ya aiko shi da shari'a wa dinil mi wa dinil haqqi sannan kuma ya aiko shi da addini wato na gaskiya liyuzhirahu ala dini kullah domin Allah ya ɗaukaka addinin a bisa dukkanin addinai ga baki ɗayansu, walau karihal mushrikuna ko da mushrikai wato sun ƙi. Sai Allah maɗaukakin sarki ya ɗaga wannan addinin na musulunci wanda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zo da shi akan wato sauran mi wato addini. Sallallahu Alaihi wa ala alihi. Allah maɗaukakin sarki ya yabo a kansa, sannan wa ala alihi ya yabo akan iyalansa, wa sahbihi yayi yabo a bisa wato sahabbansa allazina qadaw bil haqqi wadanda suka yi hukunci da gaskiya wa bihi kanu ya'diluna kuma da gaskiyar ne suka zama wato suna yin mi'adalci wa ala tabi'ina lahum bi ihsan sannan Allah madaukakin sarki ya yabo ga waɗanda suka bi sahabban manzon Allah din nan sallallahu alaihi wasallam bi ihsanin wato da kyautatawa allazina la allazina la yanharifuna anis sunna su ne waɗanda ba sa kaucewa sunna wato suwa su tabi'ai ɗin su ma ba sa kaucewa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala ya'diluna sannan ba sa sanya ma sunnar wato wani abu da zai zama substitute nata yo a ce ga wani abu wanda zai zama a maimakon sunna tabi'ai waɗanda suka biyo ba sahabbai ba ma tabi'ai ma ba sa ma sama sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu wato wanda zai zama wato maimakon ta ya ce bal iyaha yaktafuna kai da ita wannan sunnar yaktafuna wato suke yin koyi su sahabai wa biha yatamassakuna kuma da sunnan ne wato suke riko wa alaiha yuwaluna akan sunnan ne suke nuna wato soyayya eh, suke riƙewa wani ya zame musu wato wali saboda mabiyin sunnar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa yu'aduna kuma da ita sunnar manzon Allah din ne suke gaba duk wanda ya wayi gari ya zama dan bid'a baya bibiyar sunnar manzon Allah sai su ce su ma ba sa ni ba sa son sa su wato tabi'ai waɗanda suka biyo bayan sahabbai shi yasa manzon Allah ce kairun nasu qarni summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum mafificin wato karni shine karnin da manzon Allah ya rayu a ciki da shi da wa da sahabbansa sai ya ce sun mallazina ya lunahu sannan waɗanda suka biyo bayan waɗanda sahabbai bayan sahabbai su waye suka biyo bayan sahabbai su ne tabi'ai to su ma waɗanda suka zo tabi'un tabi'i na manzon Allah ya faɗe su ya ce sun mallazina ya lunahu waɗannan ƙarni guda uku su ne ake kiransu ƙurunul mufaddala ko ƙurunul zahabiyya ƙarnoni masu daraja ko kuma ƙarni ƙarnoni waɗanda suke na zinari kenan tabi'ai ma ba sahabbai ba ma su ma sun samu ɗaukaka a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa anan malam yake wa musulmi yake yaban su shine wa indaha a wajen wannan sunna ta manzon Allah din yaqifuna wato suke tsayawa ba sa tsallake ni sunna su tabi'ai wa anha yazbuna kuma akan sunna suke bada mi kariya za su iya kare wato sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waina da luna sannan kuma suke jihadi a bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'i man salaka sabilahu sannan Allah kai yabo akan dukkan wanda ya riki wato hanya ta tabi'ai dinna wato su tabi'ai sun riki hanyar sahabbai su ku afwan sahabbai sun riki hanyar manzon Allah su kuma tabi'ai sun riki hanyar wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waƙafa asarahum wato daidai da mi gurgunsu wanda suka bibiye su wato sau da sawu ila yawmin yuba a suna har zuwa ranar da za a tayar da su wato Allah maɗaukakin sarki wato kai salati da duk wanda ya bi wato tafarkinsu sai ke cewa amma ba'adu bayan haka fa haza muktasarun jalil wannan wani abu ne wanda yake takaitacce shine muktasar wato wanda yake takaicacce jalilu wanda yake mai girma nafi'un mai amfani azimul fa'ida mai girman fa'ida jammal manafi wanda yake da amfanoni masu mi yawa yace yashtamilu ala qawaididdin yana tattare ne a bisa ka'idodin mi addini shine yashtam shine me ka'idodin addini wato shine mi tauhidi a babin misali qawaidul wato dini wa yatadammalu mi usulul wato tauhid sannan littafin kuma ya kunshi wato usulul tauhid wato ginshiƙen wato tauhidi allazi da at ilaihi rusulu wanda manzannin Allah suka yi kira zuwa ga kansa kowane manzon Allah idan ya zo akan me yake kira akan tauhidi walaqad ba'sna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibu taguta to shine akan wannan tauhidin annabawa ko manzanni suka yi kira wa unzilat bihi alkutub kuma akan tauhidin ne aka saukar da ni littattafai wala najata liman liman bigairihi yadinu babu tsira ga wanda yake addini da wani tauhidi duk wanda a cikin addininsa babu tauhidi to babu tsira a ciki duk sallarsa da azuminsa da zakkarsa da zuwa aikin hajjinsa inda babu tauhidi aikin banza ne saboda addini shine al'asalu sauran ibada kuma sune alfaru yanzu kaman ka ce bishiya ce idan babu gangar jikin bishiyar reshe za su zauna ba za su zauna ba to duk wanda jiki gangar jikin da bata da tauhidi to tauhidi shine al'asalu sauran sallah da azumi da sadar da zumunci su kuma wannan duk abin nan ne mi reshina ne dan haka dan haka shi yasa anan malam yake cewa duk wanda ya addini babu tauhidi a cikin sa wato babu tsira a gare shi wa ya dillu shi tauhidi in shine yake nuni wa yarshidu sannan kuma yake shiryarwa ila sulukil mahaja zuwa ga ɗabi'a wacce na mahajatul wato baida na wannan hanyar wacce take wato mai haske wa manhajin haƙƙi kuma yake shiryarwa zuwa ga tafarki wato na gaskiya almustabi wanda yake bayyananne yace sharatu fihi umurul imani na yi sharha a cikin wannan wato littafin miyayi shine umurul iman abubuwan da suka shafi wato imani wa kasa'iluhu da kuma kasa'il wato ɗabi'u ko halaye na imani ɗin wa ma yazilu jami'ahu da kuma abin da yake kawar da imani ga baki ɗayansa mutum ya wayi gari ba shi da imani to dai a cikin wannan littafin yayi bayani akai au yunafi kamalu ko kuma abin da yake kora cikar imani gashi dai mutum yana da imanin amma imanin ba mi ba ba cikakke ba yayi bayanin sa wato a cikin mi wannan littafin gabaki daya yace wa zakartu fihi kullu mas'ala na ambaci kowace mas'ala a ciki a cikin littafin mashubatun bi daliliha abar tarayya da dalilanta idan ya faɗi matsala kaza sai ya kawo dalili a ƙwar'ani ko ya kawo dalili a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li yatadaha amruha domin al'amarin ta wato ya bayyana wata tajalla haqiqatuha sannan haqiqanin ta wato ya bayyana wato shi ma wa yubayyinu mi sabiluha sannan kuma tafarkinta ya zamo bayyananne wato a fili yace waqtasartu fihi ala mazhabi ahlus sunna na taƙaita a cikin littafin a bisa mazhabin wato ahlus sunna wattiba da kuma waɗanda suke bibiyan wato ko kuma wattiba da kuma wato bin su ahlus sunna yace wa ahmaltu wa ahmaltu aqwalal ahlul amin ahlul ahwa sannan na yasar ko na zubar da zan tuttukan wato ma'abuta wato son zuciya al-ibtida waɗanda wato aka aka kimi aka kirkire su waɗanda wato suka zama wato mi na bid'a ne a babin misali iz hiya la tuzkar illa mi illa li radd alaiha ba a ambatanta ba za ka ji an ambaci mi mazabin ahalil ahwa ba sai dai lirraddi alaiha sai dai dan a mata wato raddi zai ce yan bid'a sun ce kaza ko ahalil ahwa sun ce kaza sai kuma sai ya kore mi zancen nasu yace wa irsalis sihamil sunna alaiha tare da tura mata ko aika mata mi sahamis sunna wato kibiyoyi na sunna wato akanta a tura wato kibiyoyi su je su yi su sassoke ta wato na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waƙad ta sadda likashafi aminan awariha a immatul al'ajilla. Al'a'ilmatul al'ajilla, malamai waɗanda suke wato masu wato ban sunansa wato masu daraja masu girma, to ta sadda wato sun himmatu sun tashi likashafin mi awari aminan awaraha domin su bayyanar da wato mi illolin waɗannan wato bidiyo'in da kuma wato zantuttuka na abu na ma'amina ne ma'abuta wato mi san wato zuciya a misali wasannafu fi raddiha sannan suka yi ta menene tasannifi suka yi ta rubuce rubuce rubucen wato littattafai wato wajen yi mata mi raddi wa i'adiha sannan kuma wa ibadiha da kuma nisantar da ita musannifatil mustaqilla sun yi wato rubuce-rubuce waɗanda suke wato masu zaman kansu ma'a anna didda yu'rafu wato ma'a anna didda yu'rafu bididdihi tare da cewa kishiya ana sanin sa da mi kishiyar sani ba a gane kishiyar abu ba a gane abu kaza sai da mi sanadiyar wato kishiyarsa ba a gane abu kaza mummuna ne har sai an samu wato kishiyarsa wanda yake mi kyakkyawa ne wato ababun misali yace wayukraju bitta'rif dabidu wahdahu sannan suka dinga fitarwa ko wayukraju ana fitarwa bitta'rif tare da ta'rifi wato na dabidu dabidu wato abin da shi waɗannan bidiyo'in wato suka kunsa ya ce fa'iza ɗala'atun shams duk lokacin da rana wato ta fito lam yafta irin naharu to ba za a rasa mi wato wuni ba ba sai an ba za a rasa mi ba sai kana cewa to yaushe ne ne wunin ba tunda da rana ta riga ta mi wato ta riga ta fito a wannan lokacin ya ce ila mi ila istidilari har zuwa wato mi don a nuna wato wannan wuni ɗin ya ce wa izasta bayanin haƙƙu duk lokacin da gaskiya wato mi ta bayyana wanta daha sannan ta fito fili fama mi fama ba'aduhu illa dalala duk wani abin da yake bayan wannan gaskiyar kuma ya zamo mi ne shi kawai sai ya ce mi warattabtu alami ala dariqatu su'al na jeranta wato shi wannan littafin ala dariqatu su'al wato a bisa hanya wato ta tambaya liyastaqiza ɗalib domin wato ɗalibi wato ya farka shine yayi shi ya yi shi ne tambayoyi tambayoyi guda 200 tare da bada mi wato ansa wato a kansu shine wayan tabi sannan kuma ya faɗa kushi ɗalibin summa ardafahu bil jawabi sannan tambayar sai na ra'a a gare ta bil jawabi da kuma mi ansa allazi yaktadahu amr wanda al'amarin zai riga mi ya bayyana ala dariqatu su'a ala dariqatin wato a bisa wato hanya ne yashtabihu wato hanyar da minana yashtabihu wato zai siffanta yace wasamaitu sai na ambaci shi littafin a alamus sunna mansura li aqidati da'ifati najihatil wato mansura wallahu as'alu an an yaj'ala ibtiga'a wajahu Allah maɗaukakin sarki nake roƙo ya sanya wannan littafin ya zamo an yi shi ne don neman yardar wato ni don neman yardarsa wa an yanfa'ana bima allamna sannan ya sanar da ya amfanar da mu dangane da abin da muka sani minane wa yu'allimuna ma minane wa yu'allimuna ma yanfa'una sannan ya sanar da mu abin da zai amfane mu ni'imatan minhu wa fadala ni'ima ne daga wurin Allah wa fadala da kuma ɗaukaka innahu ala kulli shay'in qadir domin Allah din madaukakin sarki akan kowane abu wato mai iko ne shi subhanahu wata'ala yake cewa wa bi ibadihi la'ifun sannan kuma shi Allah dangane da bayinsa la'ifun mai tausayi ne kabirun sannan mai bada labari ne wa ilaihi marja'a wa musiru zuwa ga Allah ne marja wato makoma wa musir shi ma ita ce wato makoma ɗin eh, wa huwa maulana shi ne majibincinmu fa ni'imal maula wa ni'imal nasir ma dalla da majibinci ma dalla da mataimaki wa ni'imal nasir sannan kuma ma dalla da mai taimako shi ne Allah subhanahu wa ta'ala sai ma ne ce al'as'ilatu wal ajwaba wato tambayoyi da amsosu tambaya ta farko sai ya ce ma awwal ma yajibu alal ibadi menene farkon abin da ya wajaba akan bayi bawa menene farkon abin da ya wajaba akan sa sai ya ce aljawabu ansa awwal ma yajibu alal ibadi ma'rifatul amr allazi khalaqahum lahu lahu shine sanin al'amarin da Allah madaukakin sarki ya halince su wato domin sa wa akazu alaihi wa akaza alaihim misaq sannan kuma Allah ya riki alƙawari wato da su wannan bayi akan wannan wato mi abinda Allah din wato ya halicce su wa arsala bihi rusula sannan Allah madaukakin sarki ya aiko da manzanni wato domin sa wa anzala bihi kutuba kuma Allah madaukakin sarki ya saukar da mi littattafai alaihim wato akan su sanadin wali ajalihi saboda ajalin umi a kansu saboda wannan abu sannan wali ajalihi kulikat duniya saboda shi ne ma Allah maɗaukakin sarki wato ya halicci ni duniya wal akira da lahira wal jannata wan nar sannan ya halicci aljanna sannan ya halicci wato wuta wa bihi haqqatil haqa da shine wannan abun alhaƙa cewa mai aukuwa ko kuma alhaƙa wato wacce take mai kuka ce mata tashin alƙiyama ita ce alhaƙa wato haƙaƙ wato take mai haƙaƙa wato take tabbata sannan minene wa waƙatul waƙi'a da kuma shine mai aukuwa take aukuwa ita ce ranar tashin alƙiyama da wannan abin da Allah maɗaukakin sarki ya halicci mi mutane dominsa. Wafi sha'anihi tun sabul mawazin, saboda sha'aninsa ne ma a ranar tashin alkiyama za a kafa wato mizane, wata taɓayarun suhufu, sannan takaddu su mi su tattashi a ranar tashin alkiyama, kaga an watso shi, wa bihi ta kunin shaƙawa wa sa'ada, da shi ne rashin arzikin lahira yake faruwa, da shi ne kuma arzikin lahira yake mai faruwa. Wa alami hasbihi tukusamul anwar, a bisa gwargwadonsa ne ake raba wa mutane haske a ranar tashin alkiyama. wani haskensa ya zamo mai haske sosai wani ya zamo haskensa tsakatsakiya wani haskensa ya zamo kamar tsuriyar dodo duk sanadiyarsa ne sai Allah madaukakin sarki ya ce wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur duk wanda Allah madaukakin sarki bai sanya masa haske ba a ranar tashin alkiyama to ba shi da wannan hasken a ranar tashin alkiyama zai tashi ne wato cikin duhu kamar yadda munafikai za su tashi su ga muminai da haske suna tsallaka sura'i har Allah ce yau mai ƙulil munafiƙuna wal munafiƙatu lillazina amanin zuruna na ƙata bismin nurikum ilar ju'u wara'akum fattabi sunura haka za a faɗa musu munafikai sai sun zo kan sura'i sun yi tsakiya sai hasken wato ya ɗauke ga can muminai kuma sun tsallaka sura'i da mi hasken su har ma su dinga nema daga wajen muminai cewa su ɗan saurara musu domin su tsinkaya daga mi hasken su sai a ce musu ilar ju'uwara a kumfalta misu nura kuma ku koma duniya ku je ku nemo hasken a ina ke neman duk haske a duniya ce mutum ya yi imani a duniyance ya samu hasken mi lahira amma idan bai yi imani a duniyance ba zai taɓa samun haske a lahira ba hasken da zai wuce kan sura'i Allah ya sa duhun da ɗan adam bai taɓa gani ba a zo a ɗora sura'i akan wutar jahannama sura'in nan manzon Allah ya ce ya fi gashi baki ya fi takwabi kaifi sannan ya fi gashi siririta kuma a zo a ce mutane su wuce ga duku in ban da ikon Allah ta yaya mutum zai wuce a kan tsirayi kawai ikon Allah ne zai wutar da mutum amma dai wai ba wani dabararsa ba da wayansu ko abin da ba kawai hatta annabawan Allah manzon Allah ce cewa da suna cewa rabbus sallim rabbus sallim rabbus sallim mala ce ma huwa zalika al'amr to menene wannan al'amarin wanda Allah madaukakin sarki allazi khalaqa Allahu ta'ala kalqa li ajrihi wanda Allah madaukakin sarki ya halicci halitta domin sa miye wannan shi aljawabu ansa shine wato tambaya ce yace qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace wama khalaqana samawati wama khalaqana samawati wal ardi wama bainahuma la'ibi mu halicci sammai da kasai da abin da yake tsakanin su wato mi la'ibi don wasa Allah bai halitta shi don wasa bane kaga mutane suna ta bata lokacin su a wajen kallon kwallo ka gani jiyan nan muna sallar mangariba ne ko isha ana ihu ana ɗan mutum ya ɓata lokacinsa a aikin banza lokaci wanda yake mai mahimmanci munzon Allah ce ni'imata ni magbunin fihi ma kasiru minan nasu ni'ima guda biyu ana dukan hancin mutane masu yawa da shi wani irin ni'ima ne manzon Allah ce as-sihhatu wal farag lafiya da lokaci duk wanda Allah ya bashi wato lafiya bai yi amfani da ita ba wallahi an doki hancinsa duk wanda Allah ya bashi lokaci kuma bai yi amfani da lokacin ba shi ma an doki mi wato an doki hancinsa a babin misali kaga ana sallah amma mutum yana ta ihu a gidan kun wannan ai bai cancanta ba duk da waɗansu daga cikin su suna iya fitowa kaga sun fito muna yin sallah da su a gidan mai musamman irin yau asabar da ladi sai kaga masallaci ya cika makil har ma babu wurin mi sallah amma mutum ya je ya abin da zai amfane shi mana duniyarsa da ina wato da lahirarsa a babin misali ya nemi duniya ya nemi lahira don haka Allah ya halicce shi mutum ne mazo Allah ce fa iktanib kamsan qabla kamsin kari bace abubuwa guda biyar kafin abubuwa guda biyar daga ciki yace firagaka qabla mini chugulika kari bace wato ban sunan sami wato lokacin ka kafin rashin lokaci yazo ya same ka kuma lokaci ne irin wannan shekara 15 zuwa 35 din na samarinmu gaba ce wanda take mai daraja gaske wanda manzon Allah ce za a mata tambaya da yace la yazalu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala min al-arba'i bayan an tambayi mutum akan rayuwarsa tun daga ranar da ya fara menene ranar da aka fara rubuta masa lada da alhaki har zuwa mutuwarsa kuma za a tambaye shi an shababihi fi ma abala samartakarsa ya ya karar da ita daga shekara 15 ɗinsa zuwa shekara 35 sai an tambaye shi saboda gaba ce wacce take da mi mai tsadar gaske kuma gaba ce idan mutum bai kyautata ta ba a wannan lokacin in ba a yi sa'a ba sai a zo a yi tsufar mi a yi tsufar kwallo saboda samartarsa suka ce man asha ala shay'in mata alaihi wa man mata ala shay'in bu isa minhu yawmal qiyama duk wanda ya rayu akan wani abu akan sa yake mutuwa wanda ya mutu akan wani abu kuma sai ka ga mi akan sa za a masa za a tashe shi ranar mi tashin alkiyama sai ka ga samartakar ta jawo mutum kaga tun yana yaro bai yi auren fari ba yana zuwa stadiyan kallon kwallo ya je ya je ya je ya dawo har yayi yanzu tattaba kunni kuma bai daina zuwa ana egol da shi da jikokinsa kagana rayuwa ba tsufa ba ta yanda ami ba tsufa ba ta yanda ake so ba ya kamata a ce a wannan lokacin yana masallaci da la'asar dinna ya riki carbi yana subhanallah yana alhamdulillah wala ilaha illallah allahu ni allahu akbar amma yana kan ginin stadiyan ana ihu da shi da farin gemu a habas Allah ya kare mu malai yake cewa ma kalaqanahu ma illa bil haqqi ko Allah madaukakin sarki yace wa ma kalaqanahu ma illa bil haqqi walakinna aktsarahum la ya'lamuna mu mahalici sammai da gasai ba illa bil haqqi wato sai da gaskiya idan Allah madaukakin sarki walakin na aksarahum la ya'lamuna sai mafi yawa daga cikin mutane wato ba sa sanin wato haka da fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa wama khalaqana as-samaa wal arda wama bainakuma la'ibi mu mahalicci sammai da kasai ba domin wasa ba idan Allah madaukakin sarki sama da kasan nan Allah bai halitta su bane ba don a zo a yi wasa ba shine la'ibi wato ba mahalicce su wato don wasa ba Allah ce in zalika zannul lazina kafaru wannan shine zaton waɗanda suka kafirai suna ganin cewa kai Allah ya halicci sama da ƙasa ne don a zo a yi wasa sai Allah ce fawailul lil lazina kafaru min azabi abone ya tabbata ga waɗanda suke kafirai dangane da azabar wato ranar tashin alkiyama wa ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa wa khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqqi litujza kullu nafsin bimami bima kasabat wa hum la yuzlamun Allah madaukakin sarki ya halici sammai ne da kasai bil haqqi wato da gaskiya sai Allah ce walitujza kullu nafsin domin a sakanta ma kowace rai abinda ta aikata a cikin sama da ƙasa din in ko a cikin wato duniya Allah maɗaukakin sarki ya ce bima kasabat dangane da abin da suka aikata sai Allah ya ce wahum la yazlimuna alhali ba za a zalunce su ba a ranar mi tashin alkiyama wa qala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun bin halicci aljani jinsin aljani ba ban halicci jinsin mutane ba illa liya'budun sai dan mi dan su bauta kenan a wannan ayoyin da muka karanta da malam yake so ya faɗa mana yana so ya faɗa mana cewa Allah madaukakin sarki ya halicci halitta ne ya kawo su duniya ba dan komi ba dan bautar kuma da shine Allah ya halicci sammai da ƙasai da shine Allah madaukakin sarki ya halicci duniya da shine dan shine Allah madaukakin sarki ya halicci aljanna da wuta dan shine Allah madaukakin sarki yayi zai kafa mizane a ranar tashin alkiyama ibadar tasa don shi ne Allah maɗaukakin sarki zai sa a watso da takaddun bayi a ranar tashin alkiyama kuma da ayyukan ne ibadar ne ake samun matsiyacin lahira ake samun marabaucin ina wato lahira shi ne abin da yake so ya faɗa ma to sai yake cewa ma ma'anar abdu to tun da har Allah maɗaukakin sarki ya halittu bayi ne ya kawo su duniya don bauta masa duk wanda kuma zai bauta ma Allah ya zamo al'abdulillah afon abdullahi wato bawan mi Allah to shi wannan bawa in mi ake nufi da shi shine ce aljawabu amsa al'abdu in urida bihi al-ma'bud wato al'abdu in shi wato bawa in ana nufin wato al-ma'bud wato abin bautatarwa ko kuma al-ma'bud wato wurin bauta duk yana da ma'anar wato ai al-muzallalu al-musakkar shine al-muzallal shine mai kaskantar da kayinsa al-musakkar shine abin samarwa fa huwa bi hazal ma'ana shamilun bi jami'il makhluqat to da wannan ma'anar ya kunshi wato dukkanin waɗanda suke wato makhluqat wato ababan halitta min al-awalim daga cikin talikai al-alawiyya waɗanda suke sama was-safaliyya da waɗanda suke ina ƙasa mun fahimta ko duk wani bawa duk wani wanda aka halitta shi a babin misali inda shi halitta shi aka yi to ya zamo abdullahi wato shi bawa ne gawa Allah subhanahu wata'ala min aqilin daga cikin masu hankali wa gairihi da marasa hankali wa rutub da danyu wa yabis da waɗanda suke busassu wa mutaharrik da wanda yake motsi wa sakin da ma har wanda baya motsi wa zahir da wanda yake a bayyane wa kamil da kuma wanda yake boyayye wa mu'min da mumini wa kafir da kuma kafiri wa barrun da mai da'a wa fajir da kuma fajiri wa gairi zalika da wani wani dukkan su in dai halitta su aka yi dukkansu menene bayi ne ga Allah subhanahu wata'ala da baki ɗayansu sai ce alkullu makalukun lillahi azza wa jalla dukkansu ababen halitta ne ga Allah maɗaukakin sarki marbubun lahu sannan kuma Allah maɗaukakin sarki wato shine ya halitta su ko kuma marbubun lahu masu bauta ne in an ce marbubun dan an ce ar-rabbu al-khaliq marbubun shi kuma wanda aka yi mi aka halitta shine abu makaluku ko kuma marbubun masu bauta ne ga Allah subhanahu wataala musakkarun bitaskirihi sannan suna kaskantar da kai ga Allah subhanahu wataala saboda samar da su da Allah madaukakin sarki yayi wa mudib wa mudib minane sannan kuma wa mudabbir bitadabirihi sannan su waɗannan bayi ɗin sun zama wato mudabbir ababen wato tadabiri ne bitadabirihi da tabi- tadabiri na Allah maɗaukakin sarki shi ne yake ba su ikon tadabiri kai kawo suna yi ne da ikon Allah maɗaukakin sarki ya ce wa kulli min huma rasamun ya aqifu alaihi cewa wali kulli min huma kowanne daga cikinsu akwai rasamun kamar wani zane wanda aka zana masa ya kifu alaihi wanda yake tsayawa a kansa wa haddin sannan akwai wata iyaka yantahi ilai wanda yake zuwa mi iyakacinsa ba zai tsallaka wannan abun ba ya ce wa kullum ya jari ne ajalin musamma kowane abu yana gudana ne a bisa wani ajali wanda yake ambacacce la ya tajawazuhu mis'alu zarra bai isa mutun ya wuce wannan iyakar ba da dai da ƙwayar mi zarra Allah ce zalika taqdirul azizul alim wannan ita ce kaddarawar al-aziz mabuwayin nan al-alim wanda yake mi masani wattadbiru wattadbirul adalil hakan wannan shine kuma na tadabiri na al'adalu mai adalcin nan alhakimu wanda yake mai hikima sai ya ce wa in uri da bihi idan ana nufi wato da shi al'abid wato mai bauta shine almi almuhabba almuhibbu almi almuzallaf shine idan kuma ana nufin wato ban sunansa al'abid da al'abdu wato shine mai bauta to shine almuhib shine wanda yake son Allah almuzallil wanda kuma yake kaskantar da kansa zuwa ga mi Allah shine mi kassa zalika bil mu'minina to wannan son Allah ɗin da kuma mi ƙasƙantar da kai zuwa ga Allah wannan ya keɓanci muminan ne su kaɗai allazina hum ibaduhu almukrimuna waɗanda su ne bayin Allah ababen mi karramawa wa auliya'uhu sannan kuma su ne majibinta ko masoyan Allah ɗin almi almuttaquna waɗanda suke taka tsantsan da dokokin Allah allazina la khawfun alaihim wa la hum yahzanuna waɗanda a ranar tashin alkiyama babu tsoro a tattare da su sannan kuma babu baƙin ciki ba za su yi baƙin ciki ba. Yawan, kenan kenan ma'anar al'abdu yana daga cikin ma'anar al'abid. Al'abid shi ne kuma mi al-muhibbu al-muzallaf shi ne wanda yake son Allah sannan kuma yake ƙasƙantar da kansa zuwa mi ga Allah. To yanzu har in mun ji ma'anar wato menene al'abdu. wanda shine bawa wanda zai bauta wa Allah kuma Allah maɗaukakin sarki ya kawo bawa duniya ne domin ya bauta masa to menene wannan ibada shine tambaya da ta yi ta hudu ma hiyal ibada to menene ibada ne sai malai ya ce al ibadatu hiya ismun jami'in li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda suna ne gamanne da dukkan abin da Allah yake son sa kuma ya yarda da shi dukkan abin da Allah yake so ya yarda da shi wato ya zamo mi ibada idan ya umarce min al-aqwali daga cikin wato zantuttuka ne wal a'mal da kuma wato ayyuka az-zahiratu wal ba'ina ayyukan da suke bayyanannu da waɗanda suke mi koyayyu a babin misali wal bara'atu mimma yunafi zalika da kuma barranta da dukkan abin da ya wananci wato haka ko yake kora haka wani wa yudaduhu sannan kuma yake kishiyantas wannan shine abin da ake nufi da mai al'ibada to mata ya kunil amalu ibada yaushe ne ne aiki yake zamowa ibada har in bawa ya yi shi Allah maɗaukakin sarki zai ba shi mi lada a babin musari zan shi ne kuma Allah maɗaukakin sarki ya halicci mi bayi yaushe wannan aikin yake zamowa wato ibada mun fahimci wannan magana sai malam yake cewa iza akmala fihi shay'ani idan waɗansu abubuwa guda biyu suka cika a ciki wa huma kamalul hubbi shine cikar nuna so ga Allah ma'al kamalul zilli tare da kuma cikar kaskantar da kai zuwa ga Allah duk wanda ya haɗa waɗannan abubuwa guda biyu ya aikata aiki to aikinsa ya zamo ibada Allah zai karɓe shi na farko yana son Allah na biyu kuma ya kaskantar da kansa zuwa ga mi Allah قال الله تعالى Allah madaukakin sarki ya ce wallazina amanu ashaddu hubban lillahi waɗannan da suka yi imani su ne mafiya tsananin soyayya zuwa gawa Allah subhanahu wataala kuma da faɗin Allah madaukakin sarki da yake cewa innal ladzina hum min khashiyati rabbihim mushfiquna su ne waɗannan dangane da tsoron ubangijinsu mushfiquna masu jin tsoro kenan kun ga ayoyin nan guda biyu na farko ta faɗi mi soyayya na biyu kuma ta faɗi mi tsoro wato kaskantar da kai zuwa ga Allah subhanahu wataala sai ya ce wa qad jama'a Allahu ta'ala baina zalika fi qawlihi kai Allah ma ya hada tsakanin soyayya din da jin tsoronsa ko kaskantar da kai zuwa gare shi wato a cikin wata aya da yace innahum kanu yusari'una fil khairati sun kasance annabi zakariya da ɗansa wato annabi yahaya da matarsa sun kasance suna gaggawa wajen aikata wato aikin alkhairi waye da unana sannan suna bauta mana ragaban suna masu kwaɗayin wato rahamarmu wa rahaban sannan suna jin tsoron azabarmu wa kanu lana kashi'ina sannan kuma sun kasance masu jin tsoron su annabi haya dawa da babansa wato annabi wa zakariya dawa kuma da gyatumar annabi haya a babin musali sai ma ce ma alamatu muhabbatil abdi rabbahu azza wa jalla ta yaya ake gane bawa yana son ubangijinsa me alama cin alamar kawai da baki ne kawai mutum zai ce shi masoyin Allah ne ko shi masoyin manzon Allah ne kamar yadda ake ikirari kai ta gani ana rubuta a social media in izala cewa makiya manzon Allah ne makiya manzon Allah ne kawai ana tamanna musu bakin mi wato bakin fanti a babun misali yace alamatu zalika shine aljawab tambaya ta shi da kenan shine alamatu zalika alamar haka shine an yuhibba ma yuhibbuhu Allah ta'ala yana daga cikin alamar da ake gane bawa yana son ubangiji ya so abinda Allah madaukakin sarki yake so ko ya masa dadi ko bai masa dadi ba ya so shi wa ya bagadu ma yaskuduhu sannan kuma yaki abinda Allah madaukakin sarki ya fishi a kansa ko shi zuciyarsa tana so mun fahimci wannan magana in dai Allah madaukakin sarki baya son sa to shi ya nisance shi yawa shine alama na mi na soyayyar Allah madaukakin sarki sannan fayata masalu awamirahu sannan yayi riko da abin da Allah madaukakin sarki yayi umarni da shi wa yajtanibu nawa ma'minana manahihi sannan ya nisanci abin da Allah madaukakin sarki ya hana wai wali awliya'ahu sannan kuma ya jibinci wato masoyan Allah subhanahu wataala yana idan waɗanda suke son Allah shi ma ya ji aransa yana mi son su wa yu'adi a'da'ahu sannan kuma ya ƙi wanda Allah madaukakin sarki yake mi ƙi duk wanda yake soyayya ga wanda Allah madaukakin sarki yake gaba da shi wallahi da yi imani da Allah da ranar tashin alkiyama sai ka ji mutum yana wani arnan banza yana can wata uwa duniya wai yana nuna masa soyayya wai dan club side din su ne ya je kallon TV yana kallon sa ai wane yana burge ni wallahi ina son sa wallahi in ya mutu a irin wannan halin sai ya shiga wuta Allah kuwa kuma manzon Allah ya ce almar'u ma'a man ahabba mutun yana tare da wanda yake son sa sai ya cinji da yana son sa a mazannin arnan banza shi ma sai Allah ya tashe shi tare da arnan banza kuma Allah madaukakin sarki ya ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir ba za ka taɓa samun mutanen da suka yi imani da Allah da ranar tashin alkiyama ba, yiwa duna man hadallaha wa rasula, suna nuna soyayya ga waɗanda suke gaba da Allah da manzansu. Yanzu arnancin masu tsayi a tsayin suna son Allah, suna son manzon Allah, amma kai a matsayinka na soko sai ka zo kai kuma kana nuna musu soyayya har kana faɗa a kansu. In ban da shiririta, har ma ka je ka ɗauki kuɗinka ka biya kana kallon su. Alhali kuma Allah zai tambaye ka, Allah zai tambayi mutum wallahi min akan almalihi akan dukiyarsa min aina tasaba ta ina ne ya samu wa min aina anfaqa ta ina ne ya ciyar ta ina ya kashi wallahi sai an tambayi mutum dole sai wa Allah ya bawa Allah mi amsa zai ce Allah wannan naira 200 da naje ni ne fuskare na same ta zuwa ne na biya gidan kallon kwallo naga arnan Amurka Allah bai sani bane ba amma so yake ya kama shi da hujja so yake ya kama shi da hujja zai faɗa wa Allah a babin masai da haka to dolensa yana daga cikin alamar sun Allah maɗaukakin sarki ya ƙi abin da Allah maɗaukakin sarki wato yake ƙi idan bai ƙi abin da Allah maɗaukakin sarki yake ƙi ba wallahi baya son Allah wannan shine maganar gaskiya wallahi a babin misali kaga in an taso a gidan kwallon kwallon nan ana fitowa wannan nan nan din nan jikin dauso din mutane su ta bulbulowa kai ka ce masallacin idi aka ji wallahi tallahi dan Allah wani yaje ya dan tsaya zai shaida maganar da nake faɗa zai gane inda gangan nake inda wasa ne kuma irin wannan gidan kwallon nan a garin nan in aka ce maka akwai sha biya wallahi kar kai mamaki ba haka bane ba kuma kowanne cika yake kowanne cika yake da dan adam yanzu baya tsoro malakul maut ya kawo masa ziyara a wannan lokacin a zo a ce wane ya mutu a gidan kallon ƙwallo a dan Allah ne eh ai ya bar wa danginsa abin kunya in an zo ma sai kaga suna yin abin nan tararradin shimfiɗa taburma karɓan mi taziya saboda suna ce to ashe wani kuma tsotsayi ya haɗu da shi wallahi ku a gidan kallon ƙwallo ya mutu su ce wallahi ku to da su ce ba haka bane ba Allah ya rufa mana asiri Allah ya kare mu Allah ya tabbatar da digadigen mu akan abin da yake so yana daga cikin nuna soyayya a Allah madaukakin sarki shine bawa din ya so abin da Allah madaukakin sarki yake so sannan kuma ya ƙi abin da Allah madaukakin sarki wato yake so a babin misali walizalika kana awsaqul urad imani wannan shine awsaq wato mafi tsananin abin da ake kulla imani da shi menene mafi tsanan menene karfin abin da ake kulla imani da shi hadisi ne manzon Allah ya ce al-hubbu fillahi wal bughdu fillahi mutun yayi soyayya don Allah sannan yayi kiyayya don Allah ka so wani don Allah ka kishi don yaƙi Allah shikenan shine manzon Allah ya ce ausa ƙurar imani shine mafi ƙarfin abin da ake kulla imani idan kana so ka kulla imaninka cewa kare kubuce to ka yi soyayya don Allah ka yi gaba don Allah shi ke nan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam matsa? eh? da tsoron malanke cewa to bi maza bi maza a rafal ibadu ma yi hibbukullahu wa yarda to da mine ne bayi suke gane abin da Allah maɗaukakin sarki yake so kuma da mine ne bayi da su gane abin da Allah maɗaukakin sarki wato ya yarda da shi malam yace jawabu wato ansa arafuhu bil irsalillahi ta'ala ar-rusul suna gane abin da Allah madaukakin sarki yake so ne da aiko da mi al-mursal wato manzo wa inzalihi al-kutub da kuma yanda Allah madaukakin sarki ya saukar da littattafai akai amiran bima yuhibbu Allah Allah shi wannan manzon yana umarni da abin da Allah madaukakin sarki yake so wa yardahu sannan Allah din ya yarda da shi nahiyan amma ya karahu sannan kuma shi wannan manzon yana hanin abinda Allah maɗaukakin sarki ya kyamace shi wa a wannan lokacin wa ya abahu sannan Allah maɗaukakin sarki ya ƙi shi wa bizalika qamat alaihi hujjatuhu da wannan ne hujjar Allah maɗaukakin sarki ta tsaya a kansu, saboda Allah ya aiko musulmi da manzo, addami ga wacce hujja take wadda take mai ƙarfi wazaharat hikimatuhu albaliga sannan hikimar Allah madaukakin sarki wacce take ban sunansa albaliga mai isarwa ita ma wato ta bayyana a gare su qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce rusulan mubashirina manzanni ne muka turo muku mubashirina masu albishir da aljanna iji Allah madaukakin sarki shine mubashirina masu albishir da aljanna wa munzirina sannan masu kuma gargadi da wuta sai Allah ce li Allah yakuna linnasi ala Allahi hujja dan kar ya kasance a mutane a wurin Allah suna da wata hujja ba'adar rusuli wato bayan manzanni kada mutane su zo su ce gaban Allah ai Allah madaukakin sarki baka aiko mana manzanni ba da ka aiko mana manzu da mun yi imani a a shi Allah ba haka yake ba ba azzalimi bane Allah ya ce wa makunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula bu mu zamo masu azabtarwa ba har sai mun aiko da wa manzo da haka manzo ya zo ya gargadi mutane sannan ya yi musu wane ne ya riga ya yanke musu mi hanzari da haka wanda ya ga dama ya riƙe hanyar manzo wanda ya ga dama ya riƙe hanyar mi son ransa Allah dai ina rabbaka labil mursad lalle ubangijin ka yana nan a madakata wutarsa tana nan ba sai bawa ya je za a halicci wutar ba sannan aljannarsa tana nan ba sai bawa ya je zai halicci mi aljannar ba tambaya ta bakwai malamin ce kam shuruɗil ibadati nawa ne wato sharidan wato ibada malamin yake cewa shuruɗil ibada salasa sharidan ibada guda uku al'awwal na farko asidiku wato ko sidikul azama minene azima wahiyar sharɗin fi wujudiha wato shar'i wato wanda yake wato azima azima ɗin nan zai iya ɗaukan wato mai girma ko kuma azima wato sidikul azima wato gaskiyar wato niyya mutum ya zamo niyyar da ya yi wajen ibada in niyya ce ta gaske cewa ba niyya ce wato ta wasa ba a babin misali shi ne wato sharaɗi wato na mi wato na farko wa huwa sharɗin fi wujudiha kuma sharaɗi ne na wajen samuwar ibada wasani shar'i na biyu na ibada shine ikhlasun niyya shine mutun ya tsarkake niyyarsa yaji zai yi don Allah ne subhanahu wataala wasalis abu na uku daga cikin shar'in ibada shine muwafiqatu shar'il ladzi amara Allah ta'ala shine ya da ibadar da ta dace da shari'ar da Allah madaukakin sarki ya umarni da ita wa Allah yudanu illa bihi cewa ba za a yi addini ba sai da wannan abin da Allah madaukakin sarki din ya shar'anta wa huma shartani fi qubulihi fi qubuliha waɗannan sune shar'i guda biyu na karban mi wato ibada wanne ne na farko shine ikhlasun niyya me na biyu shine muwafaqatu shar'il ladzi amara Allah ta'ala dole sai ibadar ta dace da abin da Allah ya umarni da shi amma waccan na uku da ya faɗa ko na farko wato shine wato gaskiyar niyya ko da mutum abin nan ya duk da haka dai ana so da niyyarsa ta zamo mi wato ta gaskiya yayi ne domin Allah ko kuma yayi niyyar da gaske zai yi wannan ibada sai tambaya to ma huwa sidqul aminane azima to menene wato gaskiyar niyya cewa niyya wacce take ta gaskiya sai ya ce huwa tarkut takasu shine barin wato kasala wattawali da kuma wato sakaci kada mutum ya zo zai yi ibada ya ji kuma ya tashi yana yin ibadar da kasala a babin misali wattawali da kuma wato sakaci yace wa bazalil juhudi fi anna sidiqa aminane an yasdiqa qawluhu mi aminane an yasdiqa qawlahu an yasdaka menene qawlahu fi'lahu shine ko kuma eh bi fi'lihi cewa yayi kokari ya bazzala wato kokarin sa ya bayar da iya iyawarsa wato wajen yin kokarin sa dan a samu cewa zancensa ya dace da ni aikin sa kar yana faɗa a baki kuma aikin a samu akasin abin da bakinsa yake faɗa dole a samu cewa kar idan za a yi ibada ba a son mi dole idan mutum zai yi ta yayi ta mi da wato cikin wato mi ya dage wajen yin ta ba tare da kasala ba kamar yadda munafikai suke wa iza kamu ila salati kamu kusala idan sun tashi yin sallah suna yin ta ne mi cikin wato kasala to ana so mutum yayi ta wato da mi jiddi wato da kokari shine wallazina jahadu fina lanahdiyannahum wato subulana shine wato azamun niyya shine ko kuma sadiqul azama wato shine wato gaskiyar niyya qala allah ta'ala allah madaukakin sarki yana cewa ya ayyuhallazina amanu limataquluna ma la taf'alu ya ku waɗanda kuka imani me yasa kuke faɗin abin da ba ku aikatawa kabura makatan kabura ya girmama makatan ya zamo laifi inda allahi a wurin allah an taqulu ma la taf'aluna ku dinga faɗin abin da ba ku aikatawa kenan yana daga cikin misriqil aminene azima aikin mutum ya dace da mi da abin da ya faɗa idan aka samu akasi to bai yi sidqil minene mi sidqil wato azima ba cewa ba a samu gaskiyar mi wato niyya ba dole ne sai an samu wato wannan abu na farko to ma ma'ana ikilasun niyya shine menene ikilasun niyya tsarkake niyya mutum yayi aiki don Allah shi yace huwa an yakuna muradul abdi bi jami'i aqwalihi wa a'malihi zahiratun wa ba'ina ibtiga'a wajhi Allah ya zamo aikin bawa ga baki ɗaya manufar bawa bi jami'i ni a ƙawalihi ga dukkan wato zantuttukansa, wa a amalihi da dukkan kuma ayyukansa, zahiratan wa baɗina, ayyukan da suke bayyane da ayyukan da suke ɓoye ga baki ɗayansu zai yi su ne, iftiga a wajahilla, neman yardar Allah maɗaukakin sarki wato ta'ala. Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma'umiru illa liya abdullaha mukulisina ba a umarci Yahudu da Nasara ba sai don su bauta ma Allah suna masu ikilasi suna tsarkake wato ibada zuwa ga Allah sannan kuma lahuddin sannan kuma addini na Allah ne hunafa sannan suna masu komawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da kuma faɗin Allah maɗaukakin sarki ya ce wa mali ahadin indahu min ni'imatin tujza suna yin ibadan ne ba don wani ba don suna neman mi sakamako a wajen ma wani ba illabtiga a wajen rabbihil a'la sai dan neman yaddar ubangijinsu wanda yake mi madaukaki a babin misali wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yana fada yana cewa innama nud'imu kulli wajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala shukura abin sani kawai muna ciyar da ku ne don neman yardar Allah madaukakin sarki la nuridu minkum jazaa'an ba ma neman ba ma neman sakamako daga wurin ku wala shukura sannan kuma ba ma nema wato ku gode mana da kuma faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce, Man kana yuridu harsad akira duk wanda yake neman wato ladan wato lahira na zilla fi harsihi za mu ƙara masa wato ladansa. Wa man kana yurid harsad duniya wanda yake neman kuma wato ladan duniya yana yi ne don wato duniya Allah maɗaukakin sarki ya ce, Nuwafihi, haka ne ko? Nutihi za mu bashi min ha daga wannan duniyar. wa ma lahu fil akhirati min nasib sannan kuma a lahira bashi da wani rab iya a duniya Allah madaukakin sarki zai bashi mu fahimta ko ku yi hakuri zamu kare sana uku in mun tsaya shine na uku daga cikin sharidan wato ibada wanda Allah madaukakin sarki bayan mun faɗi wato sidiqul azama amine ne azima shine mutun yayi ibadar ba tare da kasala ba yayi ta wato da nishadi yana ji kamar yadda manzon Allah yake bi ibadarsa da nishadi abu na biyu kuma a samu min ikilasi yi don Allah to abu na uku shine ya zamo ibadar shine ma huwa shar'ul lazi amara Allah ta'ala Allah yudalu illa bi to menene shar'in da Allah madaukakin sarki ya shar'anta cewa ba za a yi addini ba sai da shi dole ibada ba za ta zama ibada ba sai an bi wannan sharaɗin wanda ba za a yi ibada ba sai da abin da Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta shi ne malam yake cewa menene wahiya hannafiyatul milla ita ce wato addinin nan wanda yake wato hannafiya miƙaƙƙe millatu ibi ko kuma hannafiyatul millatu ibrahim shine addini minane miƙaƙƙe wanda yake shine addinin annabi Ibrahim alaihi salam Allah madaukakin sarki ya ce innal lazi kuma innal dina indallahi alislam lalle addini a wurin Allah wato shine mi musulunci duk wani addini sabanin musulunci a wurin Allah ba mi ba addini bane ba da kuma fadin sa madaukakin sarki da yace afagayra dinallahi yabgu wa lahu wa lahu aslama man fis samawati wa man fil ardi yanzu wani addinin Allah suke bida suke nema ya zame musu addini wa lahu aslama man fis samawati man fis samawati wanda yake cikin sammai wal ardi da kuma kasai wa lahu aslama zuwa ga Allah madaukakin sarki wato mi suka mika wato wuya ɗau'an suna masu so wa karhan da kuma tilas ko mutum baya so ko yana so zai miƙa wuya zuwa gawa Allah subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce wa man yargabu an millata an millati Ibrahima illa man safiya nafsa ba kowa ne zai kyamaci tafarkin annabi Ibrahim ba, illa man safiha nafsa sai wanda ya wawantar da mi kansa, ya zama yadda kansa mi wawa. Shi ne yake kyamarwa tafarkin wa annabi Ibrahim alaihissalam. Wa ƙada ta'ala Allah maɗaukakin sarki yana faɗa wa man yafta gigairar Islami dinan falan yi ƙubala minhu wa huwa fil akirati minal kasri. Allah maɗaukakin sarki ya ce duk wanda ya biɗi wani addinin musulunci a mazannin addini Allah maɗaukakin sarki ya ce falai yi ƙubala minhu ba za a taɓa karɓa masa ba iji Allah maɗaukakin sarki wa huwa fil akiratu min alkasiri a ranar tashin alƙiyama yana daga cikin waɗanda suke wato masu hasara ne iji Allah wa ƙada ta'ala Allah maɗaukakin sarki yake faɗa am lahum shuraka ushara'u lahu min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah ko suna da waɗansu ababen tarayya ne waɗanda suke haɗa Allah da su wajen bauta shara'u lahum min ad-dini waɗanda suka shar'anta musu wato addini malam ya azan bihi Allah wanda Allah madaukakin sarki bai yi izini da shi ba suna da shi babu Allah ne madaukakin sarki shine mai shar'anta mi addini kenan dole idan mutum zai yi addini dole zai yi ibada yayi irin ibadar da Allah madaukakin sarki yayi mi ya shar'anta ta idan ya koma bayan wanda Allah ya shakanta ta ko ya yi ta Allah ba zai ba shi mi lada ba don haka ibada sai ta kunshi waɗannan abubuwa guda uku shine menene sidqul mi azima na farko kenan na biyu kuma mi al-ikhlasu na uku kuma mi shine ba za a yi addinin ba wa Allah wa Allah menene yudanu illa bima shara Allah ta'ala ba za a yi addinin ba sai da abin da Allah madaukakin sarki sarki ya shar'anta duk wanda ya addinin sabanin ɗayan waɗannan abubuwa guda uku to aikinsa zai zamo haba'an mansura da Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura zamu gabatar abin da suka gabatar na aiki sai mu sanya shi ya zamo iska wato abin shekewa idan Allah madaukakin sarki muna roƙon Allah madaukakin sarki ya dora mu akan tafarki madaidaici ya dora mu akan abin da shine yake so a bisa kuma sunnar manzonsa sallallahu alaihi wasallam ina ga da mu tsaya anan a wannan tambaya ta 12 in mun zo karatu na gaba wato za mu ɗora littafi ne da yake koyar da ibada sannan kuma yake koyar da mi aƙida muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya amfanar da shi mu da shi kuma ya samu na yi domin neman wato yaddarsa ne Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الكاسرين اللهم أنت الذي أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك فقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين